أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ta kaddara mu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke gurkar kada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin sha hudu ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da 26 ga wata na hudu shekara 2021 muna cikin jiya muna cikin tafsirin surata saba lokaci ya yi mun tsaya a aya ta hudu ta wannan sura lokaci insha Allah yau za mu tashi aya ta biyar cikin surata saba insha Allah kayan nan na game da ta 'yan tambayoyi ta farko yana cewa idan cewa mushinan da kwada wanda suke koyawa a daji ana kai musu abinci wanda ake kira lafalkin kantin wanda ake kai abinci don a ba 'yan karkara to ya ce kamar da yake ba labari akan zo da wannan abinci wanda na yara kuma ya huce ƙa'ida wadda ya kamata a ba yaran to yaya wannan sauran ya zai yi yana iya ci ko ya ba sauran abokan shi to inda haƙiƙa da gaske ya yawan ne wannan mishana bayanin wanda yake kulawa da wannan yaran wanda suke tare da su don su sun ci ba a mai da abin ganima ba ko a saida a kai ma wanda basu da alaƙa da abin wanda shi da bai dace ba amma masu kulawa da yaran ganin ko da marayu ne kake kulawa da su abincin nan kaci abincinsu an dawa tare ba kai rage ba amma abin da ke da haɗari mahi wannan wurare aka mai da kantin ganima mahi yawa masu ita sun doke ta kayan arziki suna saidawa sai su ga dama da ita wannan shine zalunci bai zata ba amma wanda ke alaƙa da su da wurin aka ce wadda haƙul ainihin haƙin ido wannan bai zama to aibu ba ɗin dan kuma ya yawa kamar da hudu wallah wa ala sai ta biyu ya cewa mutum ne ya zo masallaci an ƙare sallah to ya tabbatar da sallah an ƙare a masallaci shin wajibi ne sai ya zo masallaci ya sallah ko yana iya gida to asali dai sallah a masallaci an shar'anta ta dan a yi jami'i matattara ce ta al'umma a yi sallah wanda ya tashi ya tabbatar da ayin sallah an ƙare tabbas a masallaci yana iya ta a gida kuma ya tabbata a nan sallallahu alaihi wasallam shi kanshi wata rana ya dawo daga gari an yi sallah an ƙare daga unguwa gida ya koma sallah da yaran shi haka nan ba masallacin ba ake wa kadai a ya dace jama'a ake wa idan ka tabbatar da an ƙare a masallaci duka koma gida kai da yaran gama yayi sai shi wannan magana mace magana mace ce take ganin jinewa kuma nake magana mace ce take ganin jini da rana wani dugon jini kuma bai kara dawowa mai matsayin azuminta yan wa wannan tambayar ta yi wani lokaci ta kai na yi tambayoyi ko bincike kan matsala da yawa daga cikin mata za su ce maka sukan ɗauki azumi amma da rana wajen azuhar bayan azuhar sai su ga wani jini ya ɗigo daga cikinsu da yawa daga cikin mata to bincike da na yi a wurin likitocin abin dai sun tabbatar mun akwai jini da yake zuba dalilin wannan yunwa yunwa ce ta sa ta wannan azumin jini yake dugowa ba jinin haila ba ne kenan irin wannan jinin da yake zawa mace kayan da rana wannan dugon jini kuma ba zawa ba yake ci gaba zawa ba kuma tana cikin tsarki wannan kenan bai matsayin haila kuma bai ba ta azumi kullum sai ta wanke ta ci gaba da azumin ta sai ta kuma ta gaba mai cewa ita kuma tana da al'ada sananna jini irin masu shashayen wannan ta sha magani kuma jini ya zama to bai tsayawa to za mu doke ta mai jinin istihara sharance mai jinin shi lahiya za ta ɗauka a wata nawa ga wata take jinin da na canza tana lahiya tun kwana bakwai ne shidda ne nawa ne dai in sai wannan kwanaki da take nata na da na al'ada kenan sauran kwanaki sai ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi ko da jini ya zama Allah wa ala sai ka ja aya ta
بسم الله الرحمن الرحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم bayani dai da ya gabata na masu inkarin tashin kiyama wanda har yasa Allah subhanahu wataala ya umarci manzon shi da yin rantsuwa akan tabbacin wani kiyama kuma da bayanin Allah subhanahu wataala tabbas zai tada kiyama kuma zai sakamako ga bayi kuma cewa ba abin da ke goyuwa ga Allah subhanahu wata'ala na kaɗan ko mai yawa kuma cewa Allah ya alkawalin wannan rana da ya tada zai sakawa masu imani da aiki na kwarai da musu sakamako na gafara da arziki na karamci gidan aljanna sai da su kuma wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizin wa'inda suke fama game da ayoyinmu suna nan gajiyar da manzanni ba masu wa'azi wahala ko manzanni wahala a yi ta fama neman kare gaskiya ba su yi ba imani suna neman fadda gaskiya kuma su waɗannan ula'ika lahum azabun murjizun alim suna da azaba mai tsanani azaba ta aka ta mai tsanani suna da suna kai sakamakon azaba mummunan azaba mai tsanani wayar ladina utul ilman ladina unzila ilayka min rabbika wal haqq kuma su waɗanda Allah ba ilimi na da kitab ko duka malamai masana da suka san gaskiyar magana sun san da cewa wannan ƙur'anin da aka sabakar ma da shi daga ubangiji cewa huwa da haƙ littafi ne na gaskiya kuma daga allah wa ya haɗi ila saratun azizul hamid kuma ƙur'ani yana shirya suwa zuwa ga hanya ta mabuwayi abin yabo allah kenan ta sama shi da kan haka don hata a ƙiyama su waɗanda suke ahlul ilm suna cewa haza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun kuma su suke tabbatar ma da ainihin kiyama masu shakku wannan wata rana ce da daga kalbistum fi kitabin da alimul baka fa hada yawmul ba'th wannan cewa akwai ina malami malami ne ko a cikin kiyama suna da bambanci sauran mutane su suke tabbatar ma sauran yan mashar cewa wannan ranar da ake muku alƙawari a duniya yau ko ita ce hada yawmul ba'th eh duniya lahira tana musu shaida kan haka الله يقول وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد نعم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد wannan ya cikin farfagandun marasa imani suna wasa da hankulan ya bayi mutane masu rauni na musu aiki da wata shubaha cewa wai kuna so mu gwada muku wani mutum kamar sarki nan na menene wani ya zo da sabuwar magana wai ga wani ya zo iya ce muku wai ya za mu zikitun kullum mu maza idan kuka ciccire kuka rabu a cikin ƙasa ma'ana nan kina ce idan ƙasa ta ci ku kun zama ƙasa wai iya gaya muku innakum da fi khalqin jadid wai za a mun halitta sabuwar kul ga wani sabuwar ta ku zo mu kamar kamar ga abun a zo a gani ga abun kallo ga wani wai kamar abin da nake bai wa na ku zo ga wani mai cewa wai idan kuka mutu kuka zama ƙasa kuka bace a cikin ƙasa wai za a sake sabuwar halitta ku kamar wani abin gudawa ne shi suka ce aftara ala allahi kadiban an biki jinna wani bawan Allah ƙariya ce kuri ya kantara mu Allah ya kantara mu Allah ko kuma ku ci yan ɗaya bi ne kenan babu gaskiya ma in ma a ce ƙariya ce ma Allah ko ku shi ne ma ku ci haka suke gaya mutane suke wasa da hankalin mutane kamar abin da nake bai yiwuwa hankali bai ɗauka bai ɗauka a mutane zama ƙasa kuma a sake sabuwa da ta shi ne Allah ce balin da zina la yi nuna bil akhirati fil azabi wa dalalun mubaid na ce Allah ke raddi game da wani magana tasu kamata da bal mana idrab maganar wannan cewa ƙarya ko hauka babu ta kace bal kurin allazina la yu'minu bil akhir wa'annan wanda ba su imani da ranar lahira a tunanin su bayan da za a bayan an mutu a tashi kurin suna cikin azaba da bata wanda yake ya nesa da gaskiya kurin matattu ne kurin ba bata ba kurin magana ba ta da wurin ta ba dangana an samu ƙarya ko a ce magana hauka أفلم يروا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء في ذلك لآية لكل عبد منيب
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض nan ja hankali ne Allah subhanahu wata'ala ke yawa tsagiru masu taurin kai kusan addinin da kuke kuna kalkashin mulki na Allah kuma sai da Allah ya so zai yi da ku ku gani kuna gani da idan ku afalam yarau ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum ba sa ga abin da yake gaban su da bayan su min as-samai wal ard na sama da ƙasa babu inda zaka je ba nan ba ko a sama ko a ƙasa gaba da bayan ka ba abin da kalla ka kuma wannan ba ko ka daga kai ka ga sama ko ka daga ka sunkuya ga ƙasa wannan gaba daya dukkan su bayan kai a hudda kai kai tsagera a hudda ka dukkan su na halittun Allah ne bayan kai ma halitta Allah ne bawan Allah ne to wannan abin da yake zagayar gaba da baya na sama da ƙasa duka halittun Allah ne kuma ka zaka karkashin mulkin Allah Allah shi in nasha in nasha la khasif bihim al-ard aw nusqit alayhim kasfan min as-sama dun Allah sai da ku in naso Allah ce sai ƙasa sai ta buɗe ta haɗe ba abin da zai ƙasa sai ta buɗe ta haɗe shikenan a ci gaba da bayani ba abin da zai ko in ya so ya jeho muku da wani yanki daga sama ya fado ya kashe ba abin da zai kuma ba wani kai tsara duk wani abu da Allah yanda ya so zai da a ci inna fi zalika la ayatan li kulli abdin mu'min wannan kira da Allah ke muku diba yanda kuke zagaye da kudura ta Allah da iko na Allah ga kuna mu Allah taurin kai in ya so na abu ne mai sauki a wajen Allah ko su kwashe ta bude ta hada ku ko na daga sama ya wado ya kashe ku gaba daya tabbas wannan ɗaya adam abin da yake wajen zagayen duniya abu da yawa in ba dan ba hikimar Allah tsari na Allah bale wanda ya san irin rugumutsin da yake rugumutsin da yake sarrin subhana na halittun Allah wanda mu a ciki ba mu kai komai ba inda ɗaya za a ƙwallo a ɓallo kun yi hudu na an tsare ka yanzu zama kare yanzu abin kwana kuna ɗaya yanzu za a ɓallo daga can a ce kun ka nuho ƙasa wallahi kai ma ka san hidda kun abin kwana ba maganar saura suna maganar cewa a cikin wani abu akwai wani baban yin ba ƙanana akwai wani injinu inda a yanda ya suke gudu in ba da ma'ana da ya raba ko ba ba ko hanyar shi inda za a ba wata hanya inda aikin adam da za ku su kore su gama a wani wuri wala ta gari ba mu ba duniya ta koma gari da wani duniyar mu za ta koma gari da wani cikin sanar subhana wallahi ba mu ba duniyar mu kun gaba daya cikin abin da ke yawo a zagayen mu amma hikima Allah Allah ya kare komai yamma komai hade shi amma a cikin halittu da muke suna kewayen mu wallahi inda za a yi karo aikin adam ne a yi karo kurin a game a game ya faɗo ya game wallahi ba mu ba duniyar dama ce za ta koma gari da wani balle mu Allah ƙara mana imani kenan wannan abin lura ne kenan za ka yi kuji tsoron Allah kuji tsoron kama Allah a duk inda kuke kuna ƙarƙashin kulawar Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba ولقد inna fi zalika la'ayatan li kulli 'abdin munib cikin wannan lamari akwai aya abin gani a lura da dukkan bawa mai komawa zuwa ga Allah
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير نعم نعم تساتي سابوة أنبو الله داود saboda kuma ta ɗanshi suleiman tare da shi allah ce wala ƙar'ata na dawo da min na fadara haƙiƙa mun ba annabin ba dawo wata fadala ta musamman daga wajen allah kurin ya so ya ba shi wannan fadala ta musamman ɗanwa allah subhanahu wa ta'ala sau da yawa yana bayanama bayan shi yakan yi wani tsari wata hikima kan wani tsari na komi to don kakku ɗauka wai allah sai wannan abin kaɗai ne ke iya yana iya komi abu na sananne annabawa daban masu mulki daban annabawa masu ƙaramin ƙarfi ne tare a gabatar jaraba tare da masu masu iko to to sai a gwada ma Allah a nan labarin annabi Dawud da Suleiman iya bayyana ma sabanin haka a nan annabin ne kuma mai mulki ne annabawan ne ko masu mulki mulkin da ya wuce na kahuri shi ne cewa Allah fadalar shi ta duniya yana ba wanda yake su ɗan arziki ne ya ba mai imani ya ba kahuri in wuye ce ya gama kahuri ta kuma gama imani da ba abin da bai yi Allah abin da ya so ke yi kaka ce kuma guda ne kaka yi bani nan yanzu mulki ne na duniya amma Allah ba wani ɗaya cikin annabawan shi kuma manzanni wanda ya ba da tahin zabura zabura Allah ce mun ba Dauda wata fadala ta musamman daga wajen mu ya jibalu awbi ma'a wa tayr an ba shi dama iya tasbihi Allah ce dutse ka bi Dawud ku rika yi tare duk da mun san wa in min shay'in illa sabbi bihamdi lakin la takun tasbihu ko ma ne tasbihu ga Allah amma nan ya rinka yi tare da Annabi Dawud tsuntsaye na yi har tsuntsaye suna yi tare Ruki harori goyi muna suka to su tare suke dauda iyaye dutse iyaye tsuntsu na yi haka Allah ya so shi wannan baiwa wasu na ce a wa'in iyayi ne sai ekokin wasu sautin yake koma wani kai baka yanzu ka sai dole dole kana kana magana dukiya ne maka ina ba ba aya ba a wannan yi yake tare suke yi shi da dutsen da tsuntsaye annabi dawo kuma cewa Allah ya bashi kyauta ta sauti mai daɗi Allah ya bashi kalma ce ta yi waka daɗi daɗi magana shi annabi sallallahu alaihi wasallam iya yawo cikin da gidan Abu Musa al-Ash'ari sai ya ji abu musa iya sallah shi iya karanta ƙorani to abu musa shi ma'ana ba shi sauti bi daɗi da sai ta suka mu da abin sallah sanan ita abu musa na fita gidan gaje cikin dare kana karatu gaskiya allah ya baka mizmar sauti mai daɗi irin sautin abu da sai su da daga ji na su da inda na saka nan da na sautin ma da haka da na ƙara daɗin da na ƙara murya ma ce da na saka na ji na kenan allah ba annabi dawuda sauti mai daɗi in ya kuma komi da tsashi ba ya ce wa alanna na hadid kuma wata baiwa da muka mishi Allah ce mun tamsasa mishi dutse ƙarhe yadda ai an san sai an sa ƙarhe a wuta ya sha wuta ta kone narke ta kuma ai abin da ake so da shi to annabi dawo Allah ba shi wata baiwa in ya kama ƙarhe inda ka san ka kama dawo yana ka san ka kama dawo yana ka gada ma za ka murza ka laure ka murza ka matsa ka taka haka ke makare haka kun Allah hore mishi abin da yake so zai da kare ko ya kama dutsen kare ya kama karen kwarba yanda yake so zai mulmula ya mulmula ya cira ya tsirera duk abin da yake so gurin ya inda yake shi wannan kurin haka Allah hore mishi muka tabsasa mishi kare a ni'mal sabiqat waƙaddar fisar Allah ce wannan ƙari ya san da shi ne makamin shi komi aka koya mai cewa ka yi riga ta sirge nan shi ya ware irin tsarin riga da ake a wajen yaƙi wadda kamar ga ta riga ce ta shan sarƙa ce ake ƙarana ɗaya cikin ɗaya cikin ɗaya wanda ba ta hana ta gaba ka ta motsa ba ta hana ka motsi kuma tana kare maka makami bai shiga cikin ta yanzu ake ayi guda kwano ayi riga ayi wani lokacin ne ku magana ma a cikin Allah ba zamanin shi a zamanin hatta sai da Ali radiyallahu anhu lokacin da Arum Fatima riga wani ba da kamcin sarari kenan abu ne ne to annabi Dawud shi har irin wannan tsari Allah ya kwame ya rinka riga waƙaddar fi sarki ka daidaita na sarki ma'ana saƙa sarƙar da yake ɗaya cikin ɗaya ma'ana nan kada wata ta wata ta yi daidai girman su girman shan sarƙa daidai irwata a sa ɗaya cikin ɗaya haka yake rigar kuma ya tsaida daidai ke cin abinci daidai ke biya buƙatar shi bai nema a wajen wani da shi ke cin abinci sanar sanar sanar da yake magana cewa mutum ba abin da ya ka ci da gumunka ka yi sana'a ka ci ga annabi dawud iya sana'a iya ci da da sarƙa da da sana'a saka wanda yake kira da yake wasu annabawan min zai ne ƙasar zakariya su yi kafinta su yi kiwo duk abin da suke nema suke eh ya ce a ni'imar sabirat wa ƙaddar fisar wa amalu saliha kurin ka yi an bashi dama ka yi wannan abu na riga ka daidaita wannan sarƙa kuma ku yi ci gaba da aiki na ƙwarai ali da wato inni bi ma ta'amalu na basir kuma ina ga abin da kuke yi kenan dole kenan Allah ya ba shi umarnin yin aiki na gari kuma an ce a nan hikimar Allah mutum kai dogara da hidima harkoki cewa ai bai samun damar bautar Allah duka annabi Dawud aya ce ga mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a'badul bashar Dawud alaihi salam mai wanda ya kowa bautar Allah annabi Dawud haka ba za ta shine kowa bautar Allah to kun ga arzikin kun bautar da su ne a gaba shi haka muke cewa iyakar bauta ce masu maganar sallah cikin dare a tallace a kakka kuce sallar annabi Dawud ko azumin annabi Dawud shi azumi yau azumi gobe kullum ya rawo shi yau ya azumi gobe shi kuma sallah cikin dare bangare annabci zai kwancin dare ya tashi rabin dare ya yi barci rabi ya tashi rabi ya koma daga baya tashi har dare kashi ko ibada ce a yi wuni ana azumi kuma abin dare ana sallah ya ce kuma lafiyar zalaka in ya gama da abokan gaba bai gudu na da dawo da sadauki ne ba kasar dawudu jaluta kun ji labari ko shi ya kashe jaluta babban aran da wanda ake ci a duniya ya alfahari da iko da ƙarfin ƙarfin ya yi annabi dauda kashe shi annabi dauda gurzu ne ko na ɓangare ɓangaren ibada ɓangaren ko ne annabi shi ne aka da bashi annabi shi ne kowa a cikin mutum ba ba aljani ba ba mala'ika ba annabi dauda shi ne kowa yawan ibada ka ke nan ka ce ban iko ya hana ka kai kana aiki ko neman kuɗi ya hana ka gama dukiya sai dai ban ka lalace haka haka yake lalace gaba ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير نعم هو من بيان سوى الله سبحانه وتعالى يابا دولة إيكو دكوني دولة موالي الله يبش فكما الله كما سيزمنتو كما أيش سليمان shi kuma aka ba shi abin da ya huce na baban duk mulki ya daba iya bar mulki ga wanda so kaga ana an ba annaba annabawa ne kuma ɗaya da uba shaidan suleiman ma mulkin da aka ba shi ba ba ba haka mu rabbi habili mulkan la mugili ahad min ba'd Allah Allah ya ce ka ban mulkin da baka ba kowa ba bayana ko a bayana ko a bayan shi babin irin mulki shi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yace wani aljani ya gito mishi ta sahabbai suka manzo Allah ya kama hannu haka ya gama ya jara ba ya gama hannu haka suka ce ya rasulullahi ya muka kana gama hannu haka da kana kana matsewa yace wani shaytani ne gito mini shine na shaƙe shi halishin shi ya zazzabo halishi sai da lemar hashin ta jika hannuna na ji lemar a hannuna ita wala na so in ɗarme shi a ginshikin masallaci kwano sai ya gane shi sai suna adda ɗan wani suleiman rabbi habili mulkin la mulki a rabbi ba Allah ga mulki da kuma kowa shi kadai ya ɗarme Allah ya bashi shi yana suke shi kin suleiman Allah bashi mulkin da bibiya kowa haka hawo aka ji aka ji wani abu daga cikin mulki shi walin suleiman rih ala shi kuma suleiman ya ce mun bashi iska sai ta gaya maka girma na an hore mai iska iya yi ba ta umarni ɗauki kaza ki kai wuri kaza kuma na ta gaya maka bita cikin iska da inda yake take biyan bukata huduwa shaharun warawa wa sha gudun tana tahiya daga sahiya zuwa marece zuwa rana tana ta hira wata guda shukura kun ba wani mai ba wani ice wani inji da zai tsaya ba wani inji da zai tsaya ko a ce mai ya kare ko bubuke da ya tsaya mai haɗari yanzu babu kudin laifin layiya tana ta shi inda ya zuwa ruwa hashi a sa inda ya zuwa cikin nutsuwa tahiyyarta wata guda daga sahiya zuwa rana kuma daga marana suke zuwa marice ta yi wata guda kenan a wuni tana ta yi wata biyu karfin guda san bai kwallo ko cece da ya ta wuni zuwa da mai dare ma tun da aka ba ake yi a yi isha a hanya kuka kuma kowa san hadarin kar to shi wannan a sama ake tafiya kuma a wani guda ga bitas ɗin ta haka Allah kaddara gaba da Allah haka a ta cikin nutsuwa ta hiya suke ta wata biyu a wuni guda ta wata biyu ake a wuni ɗaya wannan wani ɓangaren ni'ima ne da Allah ya mishi cewa tafi kurum ake tafi kurum ake ake saka mishi dama ga ayaji ga aljanu ya yi tafi babba irin girman 'yan tafiyar fadawan ake girman tafin haka kurin kowa zai hau sama kurin iska sama iska sama kurin kuma ya ce gari ka zaki shukur gari ka zama tukur he inda ya gudu wannan an ce mana wai an gaya maka gudun ne fitaskince na tsawon tahira wata guda a rabin wuni a wani tahira wata biyu kirji inda ya shukurin haka za ta kama ta kai haisu a sa duk inda su tahiyya gunduwa ko gajera da jama'a shi gaba daya har aljanna har mutane gaba daya fada duka fada gaba daya aka tashi sun za a je ran gadi wuri kaza kai a jirgin sama nan dana wajen jirgin sama tana da ba da ya hore ma bayan shi cikin nutsuwa kuma yan wa suleiman mulkin shi dan ba dan bawai cewa ya zo a qur'ani da cewa kun baiwa ya tuni hadisa to qur'ani ne kana ba tukuna kuma abu ne wanda duka al'umma hatta yahudawa da sauran kowa ya imani da haka kuma suna masu imani da annabi su neman ɓalle yahudawa suna alfahari da shi har yau rigimar da yahudawa da musulmi a kudus kan wannan wurin hajjikin suleiman ne suna alfahari da shi mulki ne bayyana ne a duniya ba ɓoye ba na suleiman haka ake tahiyar inda ake so ya ce wani ɓangare guda ya ce wa a sannan da wa'anar kitan daga cikin nima da Allah ba shi kaga shi yanzu uban annabi dawud ƙaryar ɗan an hudu duk ƙaryin shi zai mai da kaman dawo ya rika mun da shi yadda yake so abin da yake so shi kuma nan izinikin wajen ramu ƙarshe wata wa gaba ɗaya hey hutu a nan iya buƙata misali zai ƙwarya za a yi kwano za a waye daga idan zai hutu a narke kurum a kwasa a zuba kurum a daidai shi shi ɗan idan a narke zai hutu shi ƙarshen allaka zai mutu allaka komai ya tsari kurin su gurgun ga zara ruwa ya fitarwa haka zai mutu daga cikin rami shi amir kitar ta kullum kurin na kenan da kurin ta hoto kurin a doka a zuba yadda aka tukun za a yi kurin kwano za a yi mai za a yi takobi za a yi za a yi kurin zawa take a narke amir kitar ya ce kuma ga ma'aikata na ga izin allake ta hoto wa min aljin man yi amal bai daidai bi izinin rabbihi kuma ga aljannuna suna aiki a gaban shi aiki kurin ɗan ƙwadago ne aljanni ne ma aiki ɗan ƙwadago ne eh abin da ya so za a mishi kuma wannan suna aiki ne dole da izinin ubangiji allah hore mai su he abin da ya ga dama aljanni iya aiki kuma ana ba shi kashi wa man yanzu minu an amarina nuzubu min azab sa'ir in aljannin ya nema ma ya tawaye sai game da azaba ta Allah kai tsaye yanzu ya gara maka aljannu ga shi a gaban shi aljannu a gaban mutum ya mai azaba ya mai aiki ya mai hidima ya ce ya amalu na lahu ma ya sha ya amalu na lahu ma ya sha min mahariba wa tamasila wa jifanin kaljawab wa jifanin كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا نعم وقليل من عبادي الشكور
ana gaya mana daga cikin ayyukan waɗannan aljannu ya amalu na lahu masha suna mai abin da yake so eh suna mai aikin da yake so a gaya maka daga cikin ayyukan min mahari wa tamati wa jifan kal jawab wa qudurur rasiya suna mai nan mahari mirab ana nihi ne cewa wurin ibada ko ɗakuna na ibada ko ce kullum ma'anar da ko suna mai gine-gine wata matir da stati don a caji a shari'a su ba hana ba a yi tsura wani abu ko dabba ko wani abu na ado eh wajifanin kaljawab da manya-manyan akusa yau jama'a ce aljannun da gaba daya shi kowa shi ke ba shi shi ke da shi har aljannun gaba daya da aljannun gaba daya ke tukwa fuci tukwa da kama gidan sarki ga tukwa da gidan sarki tukwa nan wada ce ga tukwa nan wada mai mai tukwa ne kana ban wuri ce ga wannan ke wannan tukwa ne ne na abinci aka ce san waje famin kala jawab da wasu akusa yanda ka san wani dan karamin tarki katala fisin ce kuna ke rumbar ruwa kada manya ya manya manya a makai ma manyan akusa na kwano na abinci yace wa quduru rasiyat da wasu tukwane masu kawahuwan kansu ya wuce ta mata murhu a da kanta murhu ne murhun da da take da cikin kanta tukunya ce kawatuwa da tabahuwanta duka wannan haka suke mai yanda yake so a mai tukwane da da akusa na abinci abin yawa yana da yawa sai Allah ta yi malu ala dauda shukura kurin ana da Allah kai dawud kurin ka ci gaba da gode ma Allah ku ji ba kisa shi da bilkis da wannan wannan zaka ta saba zan asaba ko kurin abin da yawan ainihin an kai kurin ya yi dala ce ta huce hankali na adam yanzu ya ji labarin a mace labarin dudu hudu hudu ya mace labarin wata mace mai mulki mace mai mulki kuma allah ba ta ce mulki mai girman gaske gagarin sarauta aka mace labari ya ji sama wani wani wani wani wani suleiman sai ga tana macen ta aiko da wani wani kyauta ta wata ta wata da da ya ce wai ina so wannan garin nata mai ya tabi a da shi wai zai kama garin kayan ta zo a fada wani ce a zan kama ka shi kahin ka kusa da ka tashi bari mijin ka ce wani ce a zan kama shi kahin ka kusa ido duna hada shi ma'aikata ne shi ne kurin iya magana ya gagado a gaban shi shi ne kurin allah ne jarabe ne kurin jaraba allah ce daga za mu gode ko za mu fitirce ba mulki ne tabbataccen mulki ba abin da aka rasa abin da ya so ke kun allah ba ya ce yi abin da allah ce ka yi abin da ka ga dama da suleiman ko ka bada ko ka hana allah baka dama kurin mulki na bai wata ta Allah Allah kun ya baka kurin imanu Allah da shukura ku ci gaba da godiya ga Allah da kar iyalanka wa qalilun min ibadi shaku domin daga cikin bayina kaɗan ne suke mun godiya mun ya butulu ne na ana kai a dauda da kire ya gode ma Allah wannan ni'ima da ya bashi ta aiki aljani irin da ma aiki aljani yayi lahi a kai da rika bashi kashi ba irin nan mun ko da ce maka aljani ku gane mutum ya kuka ce aljini ji kuka kana buko mara lahiya wayo wayo an ce aljini wannan yana da wannan wannan ba ne a wancan hakika a ce kai a gaban ka a gaban kowa ya shan kashi in yi lahiya bai ba shi kashi haka Allah wani mishi kuma aljinin bayan da iya dole dole ya bi bi ita wayi aljinin ne Allah ce gaba فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
to yanzu suleiman alaihissalam zamu ji kuma yaya karshen al'amari Allah ta kaita mun kisar anan to duk wannan matsayin sarauta ko ma me iya da iyaka ko me ne iya da lokaci duk yanda mulki ya kai duk wani abu duniya wanda ya dago tana ya faɗi wala ko me ne wata ranar sallallahu alaihi wasallam iya tana tafiya iya da wata buwa mai sauki ba ba ba riga ta furoran nan suna tare da safin kun yi wani ba kauye zo tabo shi fut fut fut fut fut da warwa fut da annabi ba kauye sahabbai rasu ya ɓaci annabi ya lura ya lura sun- sun damu ya ce ai ma mutu shi sa na duniya ko me yake a duniya sama wutar ya kare ko me babu wani abu a duniya zai ɗaukaka wutar ya koma ka tabbas ka ku damu haka dama duniya kenan ba ana abu da shi dan mulki ne in wutar ya kame wutar ya wani ko ma me ya wani duk ƙarfin mulkin shi ina itilaf firo of right haka yake ta kama shi kanan kowa shi su da saboda kowa ke jin duniya ya ji duniya ba kamar shi kuma a ga Allah Allah kuma Allah Allah ba shi dama ya abin ya abin da baki iko shi ko yana mu duniya ya iya da wani abu dama yi Allah kara ya zaka ya zaka kara shigowa ya rana ka shafa ba san ma na gawo shi ne ai ba mu gama na gawo ita da ba mu gama na gawo mata ai yanzu ana ana shakku kaza ana mutu ana mutu ba labari ya kare kayan dama kayan shi an yi wasu sifar auna sa mana ta karu a takaice babu da abu na duniya ko me ya kai na ka wani abu ka abu da abu ya ka daga dukiya ce mulki ne wallahi kai baka kai kai baka tsoro wallahi ko me wata ramada ya gaji a makara ana dauka ana kama nan ana kalolo ma sai su maka kalolo sun buga maka kalolo wannan a cikin hada ta emirat ta dubai suna na abu a cikin wata abai wa'azi ne mai ba ko da ganawa ba a hada wurin fale fale president wurin shiga hada da ya ce wata kalma a rubuce me ya bai kalmar da take rubuce laukar tadumu la wahidin ma wasu da tsaye abin da kalmar maganar inda tana dawama ga wani da kai ba ta kawo kanka ba gidan sarauta ne kai in waye ya hau ko waye ka sai sarauta ko kai mai shiga gidan ko inda mulki iya dawama ga wani kai da baka so ba a rubuce ke samu shiga gidan sai duwun da ya wata wata lambar da shi wata babu ka to Allah ya ce falon ma ƙadaina alaihi limon lokacin da Allah ya kumta ma suleiman lokaci ya yi mutuwa ta zo nan to nan asiri ne ga aljanu mutane su gano a shi aljani banza ne ƙariya ce da barazana ke musu ƙasan gaibu ƙariya ce shi ne Allah ya ce lokacin da muka hukumta mutuwa ga Suleiman ma dallam ala mauti illa da fatul ard ta kun misal ga aljunu ana wahala ana aiki jina san lebra a shi wanda suke ma aiki suke tsoron ya mutu da mutum da kowa to ka bari har gama ka ta aiki aiki ko aiki kowa aiki da shi aiki shi ko ne yake ba mu tsaya ce ina da kake yi ga Suleiman a tsaye iya kula iya kamar iya miran ga a tsaye a gaba a tsakansu a sha mace ki jini gawa ce gawa ce a tsaye take ba mai mere tsoro gawa ce a tsaye take mere tsoro Suleiman a tsaye ya dogara sanda kuma a sha mace ki Allah ce ba wanda ya gano ya mutu illa dabatu sai wannan daba ta gara ta cinye sandar da lokaci yayi aka ba gara umarnin ta cinye sandar sandar da ya dogara kanta eh da sanda ta fadi yace ta wuce falamma kharra tabayyana aljin allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labsu fil azab daga nan asirin aljinu bayyana ashe ƙarya suke ba san gaiba ba inda su san gaiba da su suna a tsawon shekara guda suna aiki ya ce inda hasin san kai mu da suna ba cikin azabar aiki tsawon shekaru suna cikin wulakancin aiki wadda ko suna yi tsawon ashe ya mutu kowa banza an yi ana ana wahala a ce daga nan sun yi mai bai na ashe aljini banza da shi bai san kai ba in wa haka muke tashi a nan da aƙida tsoron aljini ba a zama matsayin da ya kuce na shi aljini wa bawa ne na Allah mabakaci ne shi yake iya sha ko talaka ko mu kuɗi gaskiya yawan kusa cikin sabbin gurin wajen tarin sabbin gurin kusa kullum shi imani ne tsoron jini muke mu tsoron da wuce kan haka kan ji kisa abu hurera abu hurera aka ba kulawa da abincin zakatul fitar ko iya gadin mangazakin abinci da ake rabawa na zakatul fitar kururin na hega wani ya zo ya sato abu da kabir shi da magiya dan Allah ina da iyalai da bukaci kaske da zan yi da magiya ya bar shi da sai abu hurra ya zo ibi annabi da annabi ce mishi wannan bawan Allah komo waje shi annabi ta koyi yace komo waje goma ya komo washe gari ya sake komowa shi abu hurra ya san koyi ba annabi ya ce ba annabi labari ya zo wallahi ya kwasa amma yan magiya na bar shi arsu wallahi annabi ce goma kon wani he ana uku ne ran abu rabe mai wata kai ba Allah he wallahi yau mun ji ya ko yana kaga annabi sallama dike dan ake dan girma ake magiya to wallahi yana kaga yana kaga kashi annabi abu hurairah aljanna karshe dai ce zan ga maka fa'ida zai ga abu fa'ida ne ya ce karanta aka in kun da aka kusa a cikin dare ba shi ɗan bai kusa da ba dole kan da aka kusa a cikin dare shi ɗan bai kusa da shi kaje ka kuma za a rubuta da fa'ida ya take shi ya zo ba annabi annabi annabi labari annabi ce eh sadaka kan waka to ya ma gaskiya makareci ne amma ana ma gaskiya haka ne wata abu rawa kasan da kake tsano kana da kake yace aljini aljini ku shi ba mutum kudi aljini ne talaka ne mabukaci ne zo zo sata sata sata har ke mabukaci ne har zo sata dan talauci haka ubai bin ka'ab shi ma cikin wani kai wani gadin hega wani yanzu cikin dare ya kwasa ce rike shi da da da rike shi ce ko ne daga hannun fuska zan mutum amma ce hannun kamar hannun kare gashi ce hannun shi amma ka sha hannu ranar a sha hannu wani kam hannu ka rike aljani ne kuma imani ne ma imani imani ne ma aljani ne da ba rike aljani ya ihu ya kara kan ji bai wallahi imani ne imani ne kai ka aljani imani ne aljani mutum ne ba wani kamar kowa shi ba ba wani kashi a hannu a rike kuma sai wallahi hannu kamar hannun kare kamar hannun kare ce ne rabu shi suna kokowa ce ba su yinka yabi magiya ya ce wallahi ya ce ya ce kawai ya ce ya nufi ka hannun irin hannun kare ko musu ta mutum ya ce ni wani aljani ne wace wanda kuma ce aljani ma ce aljani ma ina cikin masu mai ƙarfin su wallahi ce ce aljani ma ina cikin masu ƙarfin su maka ce a hannun masu imani rafa ne Allah ƙara mun imani wallahi zai ba wani kamar kowa Allah mafkaci in wata abin da kai na abubuwan da kai tsarkar da ni wannan mun kashe aqida ta tatsiniya kuma ana ta ta Allah kawai abin na rukuya aljaniya wani wani wannan ana kuma kana ce aljani ne wane ne ya ya ji da wannan labarin ƙarya ya wane ne ya baka da lawan ba ƙarya ce amma ana ana ba a kaba kaba wallahi yarda ake sai abin da ya mutu labarin ƙarya kuma yarda ai ce kaza yake yayi kaza yayi kaza kaza duk ƙarya ce malama malama malama Allah ga mana malama ce ko sama ba ka tarmakazibu suna mu jiwon magana ta tsazanu malaka mai buka ita ne kariya su to ta nan suka so goma tsoron su kuma da zama jini an ta gwa zai shi kenan kurum kai musulmi kurum ka gari imanin ka ta Allah ka ci gaba da aka kare ki neman Allah ta gaba sharar su kurum kurum da kurum da kurum yanzu ya gashi Suleiman Allah ta falamma qadaina ala ala mauti lokacin da muka hukunta mutuwa ta Suleiman ma dallama ala mauti ba abin da ya kwatanta musu ya mutu illa da mutu sai wata dabba kasa ta garace تأكل من سادة تتشيني سندل فلما خر لوكتين دي هادي تبين الجن سي أجن يبين على الجن الجن أسير يبين كان أسير أجن يتون شوى أن لو كانوا يعلمون الغيبة إلا الجن سنسان غيبه ما لبثوا في العذاب المهين لا بس زمنا بتجي عذاب ولا غيبش شكي مهلا تقبل لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
nan kuma Allah subhanahu wata'ala na ce da kan da saba'in fi maskanin hali lalle akwai wani abin a zo a gani na lura da ayoyin Allah a kan mazaunin mutanen saba saba wata ruwaya ta albanin ta da ruwaya cikin sai jami'a sun wani sun ce ya rasu lalla washi wannan saba dutse ne wani kwari ne ko me ya sauda ta wa rajulu ya ce mutum ne cikin mutane mina arab na larabawa ya samu allah bashi zuriya a iya goma gare shi shidda suka yi bangaren yaman hudu suka yi bangaren sham allah bashi zuriya na kuma a takaice saba sunan wata kabila ce sunan wata fami ce ya zama gari na mutanen saba to waɗannan mutane na saba akwai aya Allah ta a cikin mazauninsu jannatan an yaminin wa shimal wasu garake na musamman Allah ya ma wannan gari ko wannan al'umma dama da haguncin kwari din da ke tafiya dama da hagun korin garake ne kai ta tafiya buragun zaka dama da haguncin korin Allah ya rasu da ni'ima kuma ka ce kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci gaba da cin arziki Allah ba ku Allah ba ku arziki ubangijinku arzikin ubangijinku ne ba ku kura ku ci gaba da cin ni'imar Allah kuma amma ku gode ma Allah baddatun tayyiba gari ne daddada an ce gari wani wajen aka tarihi gari ne ba sabon duk wani ƙwari mace ba ku ballatun tayyiba gari ne lafiye ba matsala duk wani ƙwari mai cizo ba ku tun daga sauran haku nama amma ci ba ku ba mu duk da wani matsala garin kuma wa rabbul ghafur kuma ga ubangiji mai gafara ga bayi kullum cikin nima ake kur wannan mutane suna cikin wannan nima ta Allah Allah ba su umarni su yi godiya ga Allah amma ku ci ku sha na ku Allah ba ku gode ma Allah amma ana tahiya na tahiya fa a'radu فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور نعم wannan ni'ima da Allah ya ba su ta wannan garka za ka yi wata bulaguro zan bayyana kamsha dawo doguwar tahiyya ake cikin wannan ni'ima suna cikin wannan ni'ima an musu umarnin su yi godiya ga Allah amma fa'arar suka kawo da kai suka bijire mu umarnin Allah to wannan bijirewa da suka yi Allah ce fa arsalna alaihim sayla al'arsh sai muka kado musu wannan nan al'alama ce kaman dam ne aka yi wannan garake suna aiki da dam dan wuri tsakan duwatsu aka tsare ruwa da wannan ruwa suke aiki duk abin da suke to yanzu ruwan da suke cin wannan ni'ima suke jin wannan daɗi da shi sai damfin sai mushi ko da zan damfin mushi nake banna ya yi abin ya juya ya ce muka aiko mana aka saki wannan damfin na alim wa baddallan bi jannatin jannatin yanzu kenan ruwa ya kaɗo ya ci gari ya ci garaki in ruwa ta garaki ba kwace ba suke salar ce ba yin garaki ruwa ya ci su gidajen ruwa ya ci zai maimakon wancan garake bangare biyu bangaren hanya bangare biyu sai Allah ya canza musu wannan garake na ni'ima aka ba su jannatai zawata uku da hamsin wa asalin wa shani musulun kalin yanzu kina suka koma garake ne na zawata uku da hamsin garake bangare guda bangare guda kuma yanzu sai irin hacin guna ko akula hamdin duk ince mai kaya mai ɗaci ta suka sha icen guna kun sai guna da goruba goruba ta wuce da goruba icen goruba ka ce eh da goruba da dai ɗan magari ta zama magari ta magari ta kanta ɗin ɗan kaɗan ne wa shi'in min sindarin ƙali yadda duk wannan kayan nima da makamar mari ya ƙare kurin sai su guna ko duk ice mai kaya mai ɗaci wanda bai ciwa sai su goruba haka haka koma nan gobe wace nima ba ita wa dalilin mi dalilin bijire ma Allah na ko su ma Allah godiya Allah yake wannan ni'ima da ya musu la tadhalika jadaynahum bima kafaru Allah ce mun musu wannan canza musu wannan garka ta ni'ima wuri mai ni'ima da wannan garake na abu mai daci da mara da magariya mara iska da mara iya na kwarai ta bima kafaru dalilin butulci yawancin asalin kufur bitirci rashin godiya shi alkufran nan Allah ya ce wa hannu jazi illar kafu shin mun yi wannan sakamako ko muna sakamakon sakamako sai ga butulu ne wa kira ne ga duk wanda Allah ya mai ni'ima bai gode ba bai ba abin da Allah ke so Allah zai juye wannan ni'ima da kuma bala'i duk da kuwa cikin ni'ima kuma Allah butulci wala Allah zai juya ku ni'ima kuna ga ku baiwa ko in haka muke a yau za ka ɗauko labarin da shekarun baya abin ƙasar ta zo ta rikice ni'imar ta gushe a sama ya aka abu in wani in wani ka tara duk malamin duniya ka tara Najeriya tara yau abin da ka cikin sai Najeriya Najeriya tashin hankali ba mai gaya maka yana motsa ta ko aka baka mashi ne ai kaza ai ai shiru ai kaza shiru dole a koma ga Allah kuma kowa ya san abin da ake alurara kowa ya san abin da ake ba mu da mu hada ka cewa an miji da Allah ba kowa abin da ya dama ke kowa abin shi kuma Allah bai abin da dama kun yi abin da kuka dama kuma Allah shi bai abin da dama ba bayan kuma amana kashe mu yi tsoron Allah ni'imar Allah tana da bushewa kuma Allah ya mana kamu da ni'imomin abin wa ya ma wuce kai da sai gaba daya ya za a samu zaman lafiya wala abin ne ba karamin hukunci tana bace ba muna fata Allah sa a koma ka Allah amma dole abin in wa kullum da kullum a ce wani bai iya ba shugaba wani bai iya ba take da wani bai ka ba kare da ta kan awar ya zo kuma ya zo har da musuru kuma kullum bala'i sai da warki bala'i abin ya kai na adam dole a koma ga Allah a nemi sulu ga Allah Allah ta buke mu koma gare shi tuba ga Allah wanda mun magana dukkan wata fitina Allah kare mu Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته